بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم مم.
وقيل مم.
اتخذ الليل جملا تدرك به أملا مم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقد اتفق لي نظم في هذا المعنى من شاء أن يحتوي آماله جملا فليتخذ ليله في دركها جملا مم.
أقلل طعامك حت- كي تحظى به سهرا إن شئت يا صاحبي أن تبلغ الكملا na'am wakila a karatu na baya muna bayani akan abin da ya shafi ɗalibin ilimi ya hana idan shi barci da dare idan yana so ya cimma burin shi wajen abin da ya shafi samun karatu cikin ƙanƙanin lokaci malam ya ce wakila aka ce ittakhidhil laila jamalan wato ka riƙi dare a matsayin raƙuminka idan kana tafiya a saman raƙumi raƙumi yana ɗaya daga cikin dabbobi waɗanda suke da kwai haƙuri za su ɗauki lokaci mai tsawo suna tafiya ba tare da sun nuna maka sun ƙosa ba to karki dare a matsayin raƙuminka tudrik bihi amalan za ka riski abin da kake guri duk abin da kake guri ka zamanto in dai hal ya zamanto a dare baka barci kana tashi ka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ka yi qiyamul layli ka gaya wa ubangiji subhanahu wa ta'ala bukatunka to duk gurin da kake bukata ka zamanto karatun boko ne kake kana so Allah ta'ala ya ɗaukaka ka ka zamanto profesa ka take matsayi na doktor ka take matsayi na ustaz ka take matsayi na wanda ya gama karatun marhala jami'iyya to shine ka tashi cikin dare ka hana idan ka barci ka gaya wa ubangiji subhanahu wata'ala bukatunka sannan kuma ka dinga yin karatu to idan kai haka nan za ka riske abin da kake guri din kana so Allah ta'ala ya sa ka haddace alkur'ani ne to ka sa wani kaso na awoyi na dare ya zamanto kana karanta alkur'ani a cikinsu sai ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ka cimma gurinka na cewa ka haddace alkur'ani din sannan kuma ba wai hadda sama sama ba irin wanda za ta zamanto a wani guri za in aka zo wani guri da lasabika kanka bakinka ya zo za ka kama ka tashi ka ɗauki buta ka tafi banɗaki ka yi lissafi wani in ya kama rubu wani in ya kama rubu wani ka yi lissafi sai ka ga wai- wai za su rufa za ta haɗo kanka ko kuma dama kun sun rufe ta da kai da ita eh an gane ku shi kenan kaga wani ya kama kulkuku wata yake cewa da kulin na ma harrama rabbiyal fawahisha shi kenan sub sub sub sub ya kusa wa kala tule mu kawai shi kenan ka danna rigi a salonka assalamu aboki na muna lafiya kawai ka tashi ka ja can baya sai ka ga an kama ta za su rifa kuma ka dawo kai dabara ko kuma kai lissafi kaga cewa wata za ta faɗo kanka kaga cewa ba yanda ka iya kanka za ta faɗo shi kenan sai ka samu ka ɗan gangare ta har da wanda take mai kyau wanda duk inda ta faɗo kanka inda yanzu kawai kai ka je ka dama ba lasabi ka ake karatu kawai ka ji wani ya ce rikizan ka ce bismillah akar makallahu aka ce ai bai yi sura ba ka ce bismillah da kai ka ce suratu dahi mace tuma miya tuma arba musala suna aya bi suna dahi ma na kawai ka ci gaba da tilawa to irin wannan ya kamata a ci in dai kana tashi cikin dare kana hana idan ka barci ko to kai kuma duk inda ka je ka da ka fita kunya malal musannif malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama al'imamu zarnuji ya ce wa ƙadid ta faƙali nazumin fi hazal ma'ana wato haƙiƙa waƙe ya haɗu da ni a cikin wannan ma'ana wato na yake cibis da haɗuwa da waɗansu abiyati guda biyu wanda suke ɗauke da wannan ma'ana ɗin من شاء أن يحتوي آماله جملا فليتخذ ليله في دركها جملا أقلل طعامك كي تحظى به سهرا إن شئت يا صاحبي أن تبلغ الكملا yace man sha'a dukkan wanda yake so an yi hatawiya amalahu jumalan wato ya tattare gurace-guracen shi a dunkule ga baki ɗaya ya zamanto abin da yake sawa a rai abin da yake gurin ya kasance ya zamanto ya tattara ga baki ɗaya kuma ya same su duk wanda yake son haka ya cimma burin shi kana so a ce ka yi gini na andar kana so a ce ka haddace alkur'ani kana so a ce ka yi karatun ilimi kana so a ce ka tafi saudiya ka sauke farali kana so a ce ka kai babanka ka kai mamarka kana so a ce asirinka alheki an gane ku to duk wanda yake so ya zamanto waɗannan dukkaninsu ga baki ɗaya ya same su gashi yau Allah ta'ala ya nuna mishi yau shine gashi yana da gini nashi na kanshi kuma ba gini na laka ba ginin andir gashi yau shine yana ɗaya daga cikin waɗanda suka haddace alkur'ani idan aka fara tilawa da su tun daga fatiha hal minal jinnati wan nas gashi kuma daidai gurgudo yana zama yana ba da ilimi shi ma ya dan san wani abu a cikin ilimi sannan kuma gashi nan ya tafi ya sauke farali din kuma ya kai baban shi ya kai maman shi to inda za ka tambaye shi zai ce maka ya hana idan shi barci a ce dukkan wanda yake so ya tattara abubuwan da yake guri ya zamanto ya same su ga baki ɗayansu a dunkule ba tare da wani ya ratse ba to falyatta khidlailahu jamalan ya riki daren shi a matsayin shine raƙuminsa shine abin hawan shi fi darki ha cikin riskar waɗannan bukatotin nashi ba wani ba za ka je ka gaya ka ce to wane mala alhaji ni dai a niyyata ina da niyyar in kai iyayena maka amma kuma Allah bai hore mun ba idan aka hudda zakka wannan gabin da Allah a yi kokari a mun dumbuce da yawa yanda zan dan yi wani abu ne ma da in kai tsohuwar tawa to yana ga in ka tashi in alhaji yana jin yaunin ka ne ma zai kyale ka kafin ka tashi sai bayan ka tashi kuma ya sauke maka ita an gane a ƙalilu ba'a maka ya ce na farko shawarar da zan baka ka karamta abincinka idan kana so ka cimma gurinka mai son ya cimma gurin shi baya cin tuwo da yawa in dai ka saba cika cikinka ka yi loma ashirin da biyar in aka je sabga aka kawo katin tiran da mutane suka ce sun koshi ka ce ni ku bar mini shi ga almajirai sun zo sun yi tu sun yi bune sun kewaye ka kace duk wanda ya meko mu hannu ya shaka shi mai son karatu baya cin abinci da yawa ka ci ‘yan lomomi gwalgwadon yanda a ƙalil ba'a maka ka karamta abincinka ka ci abinci ɗan kaɗan ka yi ta hawa bihi saharan lalle domin ka rabauta bihi saboda cin abincin wannan da ka yi ɗan kaɗan saharan ta hanyar hana idan ka barci domin ka rabauta ta hanyar hana idan ka barci bihi saboda abinci ɗan kaɗan da ka ci idan kana so in ka kwanta kar ka tashi ka tuka cikinka da abinci tak to yana ga watakila a gurin da ka kwanta a gurin da ka ci abincin ko in ka baje sai an tattara ka sai ana cewa da tashi mana dare ya yi ce to yanzu yanzu ne wani kwanta a ce wani irin yanzu ka hafi awa biyu da da fara barci a wannan gurin ka ce yanzu Allah fa a daga ce maka sha ɗaya ce za ta yi mu kuma tun wajen karfe takwas muka ci abincin dare amma ka raka yanzu ne ka kwanta ta cika ƙoshi kenan amma in ciki bai cika ba to ƙaran ciki ma ya hana ka barci daga an jima ƙurr bayan da ka iya ka yi ta juye-juye ka tashi ka ce to daren naka ba ka bar shi bai tafi haka nan sai ka yi alwala ka zo ka fara kiyamun leli bayan ka gaba kuma ka yi nazari to wannan haka ake karatu amma in dai ka ce in ka shiga gida in ka ci tuwo aka zuba maka tuwo ka ci ka ce mamma akwai ƙari to kar ka sa kanka cikin wanda suke so su samu gurin su da abin da suke so in ka ci tuwo in loma hudu ka ci Allah mata albarka Allah mata albarka loma biyar ka samu ka ci Allah mata albarka ta kai goma Allah mata albarka ta kai sha hudu sha biyar Allah mata albarka amma dai kada mutum ya saba wa kan shi ya ji ba guri in ya fara cin abinci a kullum in ka ce sai ka ji ba guri in ka fara cin abinci to zuciyar ka ke kashewa take zama to babu tausayi a cikinta amma yau ka ci mai daɗi gobe ka ci mai wahala wata ran ba za a ci ba ma to a haka za ka gane kimar almajiri za ka gane kimar karatun da kake karantawa amma a kullum in ya zama to kai kawai abin da kake so za ka ci wala ba za ka yi karatu ba yadda ya kamata an gane shine a ƙalil maka karanta abincinka kai ta haza saharan wato saboda ka rabauta ta hanyar hana idan ka barci bihi saboda ka ci abinci wanda yake ɗan kaɗan ya sahibi ya ce ya abokina in shi ta an tablugal kamala idan har kana so ka isa kamala ya zamanto an sa ka cikin sahun mazaje ba mata maza ba ba muna maza ba an sa ka cikin mazaje jarumai masu karatu masu kima da daraja to shine ka hana idan ka barci hana ido barci shi kuma baya yiwuwa idan aka cika ciki tak kana cika cikin ka tak ko in ka sa ribin ma in ta tashi danne ta za ka yi ka tashi saboda yanzu jikinka hutu yake so an gane cika ciki da abinci yawanci ba ya janyewa komai sai dai nadama amma akwai lokacin da cika cikin da abinci yake da yake da muhimmanci sosai misali ga mutumin da zai yi azumi idan za ka yi azumi in ka tashi yin saur kalkace malam mai ta'alimi ya ce maka ai ba a cika ciki ɗalibin ilimi ba a cika ciki ka ci loma ɗaya loma biyu ka sha ruwa wajen ƙarfe goma ta rana ka fara hamma ka cika cikinka da kyau saboda wannan ibadar Allah ce har ga kai karfe biyar ma ya zama to wajen biyar za ka fara ɗan jin ma dama damar yunwa yunwa to wannan babu laifi ko ya zama to za ku tafi gona da safe a je a fara noma ka ci tuwo na kirki in ka ce ka yi noma uku ko wani ka sai in ka ce ka yi kan huhu na ma minti talatin kin farko to daga an fara kuma zaka zama to abinci to a ce wani ya baka aiki ba namiji baka ce wallahi yunwa ce nake ji halaka raka tafiya karaka ga na hauyar mata ka su gida biyu ɗaya a hannunka ɗaya ba a hannunka an gane in dai za ka yi aiki na wahala wannan babu laifi ka cika cikinka duk abin da ka san cewa in dai baka cika ba cikinka ka yi in dai wani mashar masharkin abinci ne ka ci sai ya tambayo ka to ka tsaya ka cika cikinka saboda ka yi wannan aikin da kyau mun gane da kyau amma in dai kana so ya zama to ka samu kamala an sa ka cikin sahun maza ba muna maza ba ko ba mata maza ba to shine ka hana idan ka barci da dare hana ido barci da dare shi kuma baya yiwa da cika ciki tak kaɗan ci wani abinci gwalgwadon dai yanda dai ba zai sa ba ka je ka kare ka waɗansu yawace yawace na banza wanda zai sa cikin daren idan ka tashi in ma yunwa ta tashe ka in ma kuma lokacin ka yi ka tashi an gane na'am
wa qila man ashara nafsahu bil layli faqad farraha qalbahu bin nahari wa la budda li talib al ilmi min al muwadabati ala al darsi wa takrari fi awwal al layli wa akhirih fa inna ma bayna al isha'aini wa waqti al sahari وقت مبارك قيل في المعنى شعر يا طالب العلم باشر الورع وجنب النوم وترك الشبع الشبع داوم على الدرس لا تفارقه فالعلم بالدرس قام وارتفع نعم وقيل أكتي man asahara nafsahu bil laili dukkan wanda ya hana idan shi barci da dare ya zamanto cikin dare ya kwashi awa biyar awa hudu yana ganawa da Allah ta hanyar karanta littafin da yake karatu da shi ta hanyar karanta littafin Allah ta hanyar karanta hadisai na annabi ta hanyar karanta maganganu na malamai da kuma neman fahimtarsu faƙad farraha qalbahu bin nahar haƙiƙa ya faranta wa zuciyar shi da rana idan ya waye gari in ya tashi ba wani wanda zai gani ta dalilin ganin wannan wane ya ji zuciyar shi ta yi baki kaga wani ya zo ya huce da latsetsiyar mota a guje ya ce yanzu wannan ibada ni ne a ciki an gane ko a san wani lokacin wani kana shiga cikin birni ka fi samun damuwa wani lokacin mutum in ma bai yi ba imani da kaddara hali zai kashe kai shi an gane to duk wanda ya zamanto ya hana idan shi barci da dare to hakika ya faranta wa zuciyar shi da rana zai zamanto shi kuma da rana ba zai ga kayan wani babarantana ya yi kwaɗan shi in ka tafi in kasuwa ce ka je ka buɗe shago kana zaune idan ka yi ciniki ka gode wa Allah ka yi godiya ga Allah idan ciniki bai zo maka ba ka ɗauki haƙuri saboda ka san haka kasuwanci ta gada saboda ka gaya wa Allah da dare ba wani wanda za ka ce wane ya biyo ka yana bin ka da cike biyu wane yana maka bita da kulli wane ya maka kaza duk makwabtanka masu hasadanka ne kaza kaza kaza zuciyarka tana nan a wanke kasan cewa Allah ne mai badawa kuma shi ne ya ga damar ya ganka a haka mun gane to amma idan mutum bai hana idan shi barci da dare ba to dole a kowace rana in ya tashi cikin wunin nan ya ga wannan ya zo ya huce da latsetsiyar mota wannan ya zo ya huce da sabon moto a ce abokin shi ya kantsa ma'armi shi kuma gashi nan ko dala ɗaya ba shida ya raka bakin ciki ya raka ɓacin rai yana cika yana batsewa iyakacin abin da zai yi kenan ya cika ya bada ya cika ya bada shi ke wata ran kuma har ka tarra shi ma ya yi bindiga da kai shi ya hoshi to ya mana za ka ji an ce hawan jini ya kama shi ciwon zuciya ya buga ya yi kaza ya yi kaza to amma in ya zama to mutum yana kiyamun leli cikin dare yana tashi ko ba kayan wani wanda zai burge shi wanda har zai kankara mai haƙori wala budda li talibil ilmi ba makafa ga ɗalibin ilimi almajiri minal muwazabati daga dawwama ala darsi akan karatu dole ne ɗalibin ilimi ya zamanto ya lazimci karatu da kowane lokaci yana zuwa makaranta sannan kuma da kowane lokaci karatun da ya koyo ba wai dama zai yi ba kawai yana surutu a cikin jama'a a'a alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu ana bashi an wuto ko to masha Allah to madalla alhamdulillah masha Allah alhamdulillah mun gane da kyau ko dole ne ya zama to dalibin ilimi ya lazumci karatun shi idan ya koyi karatu idan ya koma gida ba wai yadda littafin ba ya je shi ya shiga shagulgullan shi idan ka yi karatu inda dare ne aka muku karatu alal akalli idan ka tafi gida kafin ka kwanta ka yi kokari ko sau ɗaya ne ka biya shi ko sau ɗaya ne ka biya shi in ba za ka iya ba mishi biya biyar ko shida ma ko sau ɗaya ne ka biya shi kafin ka kwanta amma in ya zamanto daga ka je ka ajiye shi hallo sai gobe in za ka zo za ka ɗako shi to ba ka yi ba sunan wanda za su yi ilimi za su samu dai albarkar makaranta kare ka zuwa makaranta ba za a ce ba kana sufar amma dai kare ka zuwa makaranta kana zauwa kana samun ladan saku na zuwa makaranta da kake amma a dinga tunanin cewa kana ɗaya daga cikin wanda za su koyar da ilimi a gaba haihata haihata kenan an gane ku wa takrari fi awwalil layli wa akhirih sannan kuma ba makafa ga ɗalibin ilimi wanda yake so ya fahimci karatun da yake fi awwalil layli ya dinga tittasa karatun nashi a farkon dare na'am ba makafa in dai har kana so abin da kake yi ya zauna ko me yasa ake ce a yi tilawa bayan magariba an gane tilawa bayan magariba babban makasudi shine wannan lokaci ne wanda yake mai albarka abin da ka haddace ne zaka zo ka yi tilawa shi ya ƙara tabbata ko to wannan tilawa bayan magariba tana da mahimmanci sosai to haka nan dukkan wani karatu wanda kake so ka fahimce shi bayan magariba idan ya zamanto kana leƙa shi da kyau wannan lokaci ne mai albarka za ka fahimce shi waɗansu kuma za ku ga cewa suna saka lokacin karatunsu bayan magariba saboda lokaci ne mai albarka in me kake a wannan lokacin Allah yana ƙara dafa maka cikin shi wa akhirihi hakanan kuma da tittasa karatu a ƙarshen dare me yasa ake cewa a dinga tashi da dare ba wai malamai bane ho suke son su takura wa ɗalibansu na'am lokaci ne mai albarka da ka rasa yin tashen wannan gwanda a ce baka karatun rana na'am tashe karatun da ake a cikin tashe ya fi albarka sama da karatun da ake da rana idan rana ta daga a wannan lokacin in ka ce hadda za ka raka ba za ka kana ta shan wahala har alba ta shiga kayi kayi kayi kayi in dai rana ta daga ko ko sai dai kai hakuri ka je ka jingine Allah wata ran ma in ya baka kari ka yadda shi ka tashi ka shiri an gane to amma inda a ce za ka raka yi a ƙarshen dare a yi tashen nan da ake na ƙarfe uku da rabi ko ƙarfe uku ko ƙarfe hudu a yi ta bibiyawa kafin sallar asubahi bayan asubahi a zo a yi ta bibiyawa to wannan karatun da mutum zai na awa uku ko na awa biyu a wannan lokacin in ka ɗauki tun daga ƙarfe goma ta rana ya kawar haka ma yana ba zai kai wannan ba saboda in rana ta fara ɗagawa a lokacin nan kwakwalwa abubuwa sun fara shiga kanta da yawa amma idan ka tashi cikin dare ka huta kulluwarka ta huta yanzu kawai sabon abu ne za ka ɗora mata amma yanzu ka tashi ka je ka waccan sabgal an gaya maka ka je ka waccan an gaya maka kun haɗu da wani ya ɓata maka rai wani shikenan waɗansu shagulgula sun zo sun ji ruwa ka zo ka zo ka ɗauki littafin ka kace za ka yi nazari ba za ka iya ba za ka yi ta yi amma kuma ka ga cewa abubuwan ba sa shiga saboda lokacin da ka ɗauka na yin nazarin naka ba lokacin da za ka fahimci nazarin ba ne fa'inna ma bainal isha'aini domin lokacin da yake lokacin bayan magariba zuwa isha'i shine abin da yake tsakankanin magariba da isha'i wa wakati sahari da kuma lokacin jijjihi can wajen lokacin sahur waƙatun mubarakun lokaci ne wanda yake mai tarin albarka lokaci ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke ƙara zuba albarkar shiga bayinsa saboda a kowane dare daga cikin dalare na duniya ba daren da zai zo ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ba tare da ya yi sheloli ba a cikinsa zai sauko sama ta duniya Allah ta'ala ya ce wane ne zai roƙe ni amsa mishi wane ne zai tambaye ni wani abu in bashi wane ne zai nemi gafarata in gafarta mishi wannan a kowane dare ba sai daren juma'a ba ko daren arfa a kowane dare ne to kaga wannan lokaci ne wanda yake mai albarka idan mutum ya yi ƙoƙari ya riƙe shi ka tashi karfe uku da rabi karfe uku karfe biyu saboda ka yi barci tun da wuri amma dama ka zo ka ɗora fada ka cika dare a fili sha biyu ma tana hilita maka kana hilita maka sha biyu da rabi tana kana hilita maka kuma ka shiga gida ka ce so kake ka tashi karfe uku in ka fara barci ina ga inda damu inda azumi ne ba sai an yi asalatu ba ma baka yi saur ba ka tashi ka raka ruka ido an gane ila filin ma'ana shirun ila shirun wato an faɗi waɗansu wata waƙa fil ma'ana wanda take kunshe da wannan ma'ana ɗin يا طالب العلم باشر الورع وجنب النوم وترك الشبع داوم على الدرس لا تفارقه فالعلم بالدرس قام وارتفع يا طالب العلم يا من neman ilimi ɗalibin ilimi wanda yake so a saka shi cikin sahun masu karatu a nan gaba cikin sunan ɗalibai masu neman ilimi a nan gaba bashiril wara'a ya ce bashiril wara'a ka rungumi tsantsani zamanto yana daga cikin siffarka wanda aka san ka da ita kai duk abin da ya zamanto ba halalinka ba ne ba ruwanka da shi duk abin da kasancewa wannan dukiyar daga hanya ta banza aka samo ta ba ka maraba da ita duk wanda suke tare da kai sun san ka da wannan hali sun zanka da cewa mutum ne wanda yake da kamewa kai mutum ne wanda duk dukiyar da ya zamanto a cikinta ma akwai rufa-rufa fuskar halaccinta ba ta bayyana ba ba ruwan shi da ita ballantana kuma dukiyar da ya san cewa ta hanyar haramu ta zo ta ba ruwan shi da ita halak ɗin shi zalla yake ci to haka ya kamata ya zamanto ɗalibin ilimi amma kana ɗalibin ilimi kafi kowa ba bakere kana ɗalibin ilimi kai ne yaudara kana ɗalibin ilimi kai ne girme-girme batun in ka girmama in ka girma mishi sai dai kawai daga sai dai ya ta lahaula kawai sai dai ya ce kawai Allah ya saka mishi a lahira kaga bayan da za a kai karatu saboda addu'ar za ka yi Allah ya ki amsa na'am duk wanda yake so Allah ya amsa addu'a shi ko na'am shine ne sanci cin haram haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Hurairah ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له in dai har mutum ya zamanto baya kiyayewa abincin da zai saka abincin shi ta hanya kyakkyawa ya samo shi ko ba ta hanya kyakkyawa ba shi dai in dai kawai cikin shi ya ji shi bulbul ya gan shi da teɓa ya gan shi da ɗan dis ya gan shi da kumci shi dai kullum dai a gan shi a raka kaiwa ne ya da kake ya da kake madina lai kawai haka ne to shi inda an ce mishi kawai in kuka haɗu da shi ka ce mishi wallahi wani kyau kake kare jikinka ya kare kyau kai ne masoyin shi na'am amma duk wanda zai ganshi ce wani rashin lafiya ba kai to ya zama ƙiyin ka rungumi tsantsani duk hanyar da aka ga cewa ka samu abinci ta ita to hanya ce wanda take kyakkyawa an maka wannan shaidar kashi gomiya tara cikin ɗari ta hanya kyakkyawa aka san kana samowa abinci wajen nibin nauma sannan kuma ka nisanci barci barci ba na ɗalibin ilimi ba ne lokacin da kake neman ilimi ba lokacin barci ba ne a gaba lokacin barcin zai zo idan kana almajiri kana ɗalibin ilimi karka ce wai shi malam ya zo shi karfe uku ya tashe mu kuma shi ya je ya kwanta ya barci inda ya gaya maka lokacin da shi suke karatu in ya ɗan baka tarihin shi kaɗan ya ka mishi kuka don haka ka nisanci barci a lokacin karatu ba lokacin barci ba ne kana ɗalibin ilimi kana so ka yi karatu ko barci ba naka ba ne ka gaya wa barci ya san inda zai shiga ko yaya kake a kullum ya zamanto ka samu wata awa goma sha biyu wanda wannan kawai kana karatu ne a cikinta awa goma sha biyu ta karatu ce wannan da dare da rana da marece duka ka yi ƙoƙari ka ware wannan inda dare awa hudu za ka yi da safe ka yi awa hudu da maraice ka yi awa hudu wannan ganin damar ka ne amma dai ya zamanto ka samu kusan awa goma sha biyu kana karatu awa shidda barci kai awa shidda ka je ka yi hira ka tattauna ka sha shayi da sauransu kai dai ya zamanto dai ka tsara lokacinka amma in ya zamanto awoyinka kawai suna ta tafiya saba halalan ba tare da kayan lissafi ba awa nawa ne karatu a yau wani za ga ɗalibin ilimin ne kuma mai da'awar shi karatun ilimi yake wallahi awa 24 nan in zaka tambaye shi nazarin awa nawa bihi bai ce maka yana awa daya wani zaka ji ya ce maka ma yayi dai minti 30 ma yayi minti 40 wai nazarin minti 40 a awa 24 awa ɗaya ma baka baiwa ilimi ba amma duk da haka kuma sau kake aka zo makaranta ka raka magana bayan da za a yi kai magana in kai magana dai ka yi shi ne ka je ka can ka ɓata lokacinka wajen sabgarwa ne ka ɓata lokacinka wajen ziyararwa ne ka ɓata lokacinka wajen zama a fadarwa ne ka ɓata lokacinka wajen kaza da ɗaya gumi da sauransu kuma yanzu ka ci Allah ka zo kuma ka yi magana ilimi a ka bar masu abin su yi magana a cikin abin su amma dai kai hallo ka je ka can ku tattauna a fadar ku ya za a gyara fadar nan kujeru sun tsufa a yi kaza a yi kaza sai ka ba da shawara ana amma a ilimi ka bar masu ilimi su yi magana mun gane shi ne ce wajen nibin nauma ka nisanci barci idan ka ga ɗalibin ilimi ya fiye wa barci ya cika barci to nan ka mai kabbara hudu kawai ta Allah ji kansa in dai da shi da karatu ne ko sai dai ga ana yi ba wai fata kake mishi ba saboda ya karkacewa hanyar samun karatu wata ruki shi ba'a sannan kuma malam ya ce ka bar cika ciki in dai kana son ka zamanto ɗalibin ilimi na gaske cika ciki ba naka ba ne muddin da zaran ka cika ciki dole gajiya ta zo ta gajiya tana zauwa kuma cikinka ya ci abinci tab barci za ka yi kana barci sai an daddaba ka an gane amma in dai kana so ka zamanto ɗalibin ilimi ka zamanto ɗalibin ilimi ka zamanto ɗalibin ilimi shine sai ka yi faɗa da cika ciki ba da kowane lokaci bane za ka raka cika cikinka in ka sha kankana irin da yadda ake in mutum ya sha ruwa da azumi musamman ranar da ka gaji din nan ka kwashi yunwa da da ishirwa za a kamar ka shanye tiya biyu ko tiya uku ka sha he ka ji babu guri in an jima kaɗan ka ce mai komar ruwan nan da Allah ka sha daga an jima ka ce mai komar ruwan nan tun da kana iya zama da kanka ka kayi reren kai ɗaya ka baji dole aka jima ka yi barci kuma ka barci ai lahiya ta samu shikenan sai kawai sai lokaci yayi kuma zaka tashi sai bayan asuba kaga daren gabaki dai ka tafi yana barci ya tafi kana barci an gane to ya kamata mu kula da kyau cika ciki ba a kowane lokaci bane yake da amfani in ba waɗanda muka faɗa na ɗazu ba amma ɓangaren abin da zai ƙara maka ƙwarin gwiwa kan yi wa Allah ta'ala biyayya ko abin da zai ƙara maka ƙwarin gwiwa kan wani aikinka da kake so ka yi in dai ba irin wannan bangaren ba ko cika ciki baya da amfani za ka yi azumi babu laifi ka take cikinka da asubahi in za ka yi sahur saboda ka san cewa yanzu yanayin nan na yanzu dole sai an cika ciki za ka tafi gona noma ka cika cikinka kar ka je ka rakawa mutane raki a gona za ka yi wani aiki mai wahala gini ne za ka yi wani abu ne dai wanda yana da wahala to babu laifi ka cika cikinka in ka sha ka sha ta kuɗi da kyau ka tafi wajen aiki kuma dawim ala darsi la tufariquhu fal ilmu bid darsi qama wartafa'a malam yace dawim ala darsi ka dawwama akan karatun da kake dakowa akan yin muraja'arsa kullum idan ka ɗako karatu a ganka kana leƙa shi a kullum idan aka ganka za a riga tuna littafi wai wani ne wani ganshi ba littafi kai lalle barka ta yau nima to ka dawwama akan wannan yanayi a zo gidanka a ganka ba littafi a hannunka wannan shine bako sama da a zo gidanka a ga da littafi a hannunka da kowane lokaci mutum ba zai zo ba ya ce ya sami ka baka aikin komi to ka dawoma akan haka na la tufariquhu kadda ka kuskura ka rabu da karatunka na ilimi kadda ka kuskura da ka, ka rabu da da muraja'a ma'ana la tufariquhu khabar ne amma ma'anarsa wato umarni kadda ka kuskura ka rabu da ka- hani kadda ka kuskura ka rabu da karatunka da kowane lokaci ka dinga yin muraja'a fal'ilmu bidarsi ƙama wartafa'a ilimi idan ana muraja shi ana karanta shi kana karanta kana karantarwa ƙama to yana tsayawa da ƙafafuwan shi wartafa'a ya ɗaukaka idan ka ya zamanto kana zuwa makaranta kana koyowa karatu idan ka zo gida kana nazari da kyau da kyau kaman ka je ka ne garake ka siyo itaciya ta lemu ko ayaba ko gwaiba ka kata gidanka ka kawo taki ka mata yanda take so kuma ka raka zuba mata ruwa in ta shekara in mutum ya zo ba mamaki ba zai to amma in ya zamanto ka je ka ɗauko ta ka ka ka aje ta ya zamanto kawai sunan dai aka maka ya gwaiba na kaji tana nan tana nan wallahi amma ba ruwanka da ta ba- ka bata ruwa ba ruwanka da ka kula da wannan gurin nata da ake mata ba ruwa da sauransu me ya kamata a yaɗe da sauransu a'a yanzu in takwan biyu ba wai shekara ɗaya ba tana sha hudu a lokacin zahi ta mutu idan ka je ka siyo wata to haka nan karatu yake in za ka raka ɗaukan kunya ɗaya ɗaya kullum kana bibiya ta da kyau da kyau in ka shekara kana yi kunya kusan ɗari uku da sattin ka samu amma inda a ce a kullum za ka raka ɗaukar safaha ɗaya ɗaya ka yi ta zuwa ka yi ta zuwa ka yi ta zuwa sai ka shekara in ka dawo ka ga safa ɗaya ma kuma ba za ka iya koya ba wani malami aka mishi wani ɗalibi ya tafi da kar- kayan karatu da yawa in yi karatu zu ya tafi kawai ya tafi ya ce ya isa ne ya ce to a haka muka tara wani shi kuma in ya zo sai ya yi karatu kunya ɗaya kunya biyu ya ce alhamdulillah ya ce a haka muka fahimta in karatun fahimta kake so ba da yawa za ka kwasa ba in karatun guri kake so ka tara da kai da yawa to ka tara ka ka ka ɗauki da yawa ka karanta safa biyu safa uku shi kenan a ce wani littafi kake yanzu ka ce to riyadu salina da kare ta ma ina fi shekara biyu yanzu muna cikin sunanu abi dawud a ce gaishe ka kai ku yanzu ba riyadu salihina ba babu rugul muramin ba ko umratul akayan ba ka iya ba koyawa amma ga kanan ka ce kana sunanu abi dawud shi kuma wancan an tambaye shi wani littafi kake karanta yanzu ya ce malam muna bulugul marami ce kai ma dai kai kokari ba laifi amma da aka yi kabari wani ya fi ka ya ce eh malam dan da shekin yanayin ne ba ɗaya ba amma bai babu malakin sharki amma shi ko wannan umdatul akami a kaya yake bada ta Na'am.
bulugul marami inda a koya mashi gabaki ɗaya zai iya koyar da kai shi To kaga wannan ai karatun shi ya fi amfani sama da wancan mai sunan abi dawud wanda a yanzu ba zai iya koyar da mutum ɗaya ba umdatul ahkami ma barantana hali shigo cikin jama'a to shine in dai kana so ilimin ka ya ƙara haɓaka ya ƙara ya ƙara ɗaukaka ko shine ka dinga karantawa ka dinga karatu kada ka gaji da karatu a kowace rana ya zamanto kana da kwai awoyi wanda wannan na karatu ne in ka gaba kai karatu a ciki ba to wata kaddara ce abinda Allah ne ya kaddara zai faru irin rashin lafiya irin wani uzuri wanda yake mai karfi amma sabga wanda take sananniya wannan ba ta hana a yi karatu sabga daura aure sabga fatiya sabga kaza sabga kaza wannan saboda idan ka ɗauka ɗaura aure in na abokinka ne wanda za ka je ka wuna a can sauran ana sauran kwana ɗaya ko kwana biyu da kake jin labari
tun da wani fice tun da wuri kake jigo to idan har ka ji tun da wuri karatun da za ka yi na wannan yinin ka yi ƙoƙari ka yi shi a cikin kwanakin kafin rana ta zo ya zama to in kana karatu na awa goma a kullum yanzu to ka san rana kaza in muka zo muna da sabga ko a sabgan nan in ba a ganda ba a gurin ni ma kaina na san ban kyauta ba ka raka wariya da awa ɗaya ɗaya da awa ɗaya ɗaya yau na yi awa sha ɗaya wata in yi awa goma da rabi wata in yi awa sha biyu da haka haka zan yi lissafi gurin da nake so in cimma guri rana kaza to na kashi kafin rana ɗin ta yi ka ga yanzu wannan rana ɗin in ka zo ka za ta je da ka je ka yi uzuri uzurin da zai gilmo maka wanda shi wannan baka yi aune ba shine irin mutuwa za a ce an yi mutuwa yanzu kaga ita mutuwa ba shawara ba take za a kira ka a ce an yi mutuwa kuma ta wajibin ka ka je ka zauna to wannan irin wannan ita ce in ta zo ta za ka ce wannan za ta hana ka karatu amma sabga ba ta hana karatu karatun da za ka yi ranar sabga din in nazari ne in muraja ce da sauransu ka yi shi kafin rana sabga din in kuma karatun da za ka je wajen malami ne ka ɗauko shi wannan baya hana ka je ka wajen sabga wataƙila sabgar kana nan tun da safe har dare karatun shi kuma in ka je ka awa ɗaya ce za ka yi ko awa biyu ka dawo to shi kenan in ka tashi lokacin karatu din a tafi a yi karatu din in aka zo aka je a gaba shagulgullan nan gaba ke dai kai dai ka san an yi karatu da kai da dare in ka je gida ko biyawa ɗaya ce ka mishi ko biyawa ɗaya ce ka mishi idan kai wanda zai zamanto ba ka yi asarar karatu ba amma in ya zamanto za mu dinga kafa hujja da sabgogi sun yawa ba za mu yi karatu ba ba za mu yi nazari ba ba za mu yi kaza ba ba za mu yi kaza ba sai mu wayi gari mu mutanen ba su yabe mu ba ba su ce ba musu ɗari bisa ɗari kuma kai baka tsaya kai karatun ba saboda lokacin da kace zaka biya mutane bayan da za a kai karatu na'am
فيغتنم أيام الحرافة وعنفوان الشباب كما قيل في قدر الكد تعطى ما تروم فمن رام المنى ليلا يقوم وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم na'am fayaghtanimu ayyamal hadatha wato mai karatun ilimi ɗalibin ilimi ya dinga ribatal kwanaki wanda suke na ƙuruciya ka ribaci waɗannan ranaki na ƙuruciya wa unfuwani shabab da kuma farkon samartaka wannan lokaci ne wanda kake da wanda a wannan lokaci in me ka sa a gaba in dai kana so za ka yi shi ko to za ka cimma guri a kan shi mun gane da kyau mutum ya ribaci wannan lokacin kama ƙila kamar yadda aka faɗa a cikin waƙa ya ƙadaril kaddi tuɗa mata rumu faman ramal muna lailan ya ƙumu wa ayyamal hadathati maha ala innal hadathata la tadumu ce tuɗa mata rumu ana baka abin da kake nema ne bi kadar da kadde gwargwadon wahalar da ka sha gwargwadon yadda ka ci wahala gwargwadon yadda za ka samu abin da kake guri famar ramal muna dukkan wanda ya nemi wani abun guri yana mangarin ya zamanto malami yana mangarin ya zamanto hamshakin ɗan kasuwa yana mangarin ya zamanto hamshakin babban likita yana mangarin ya zamanto injiniyar na kirki walelan ya ƙumu ya tashi cikin dare inda har yana gurin ya zamanto wani abu a gaba to ya tashi cikin dare barci da dare ba na wanda yake gurin ya zama wani abu bane a gaba ko kansila kake so ka zama ko kwansanye kai ko kwansanye kake so ka zama inda kana barci da dare ko to wani zai zo ya share ka a zo kana tunanin kafi kowa jama'a sai an kare a ce ai wani ya gitta ka ya girma maka saboda shi ya tashi cikin dare ya gaya wa Allah wanda ma ba sa tunanin za su zaɓe shi da suka zo ranar zaɓe din shi suka zaɓa suka rabu da kai shikenan kana tunanin cewa kai wane naka ne wane naka ne wane naka ne shikenan kawai sai su mara mai baya saboda kai kana barci ba ruwanka da ka tashi cikin dare ka gaya wa Allah bukatunka wa ayyamal hadathati faghtanimha ala innal hadathata la tadumu ya ce kwanaki na ƙuruciya faktani maha ka ribace su kada ka yarda ka yi wasa da waɗannan kwanakin lokaci wanda yake na ƙuruciya lokacin da ba ruwanka da gari ba ruwanka da shinkafa ba ruwanka da hatsi ba ruwanka da komai komai in ka tashi ka tafi gidanku baka san yaya aka yi ba kawai kai da kullum kwananka a ajiye wataƙila ma yaro kake tura ya kawo maka to wallahi ka san da cewa wannan lokaci ne wanda yake mai mai kima a wajenka in ka bari wata ran kai ma kai ne za ka yi ta wannan abin ‘ya'yanka su kuma su hede su ci suka sani to wannan lokacin ya kubce maka lokacin yin karatu ya kubce maka an gane lokacin karatu shine lokacin da kake cikin ƙuruciya lokacin da babu sharj a kanka yanzu idan mutum yana ƙuruciya kafin sabga ta wajibi ta same shi in dai ta wajibin ce na gaske zai ɗauki lokaci mai tsawo amma yanzu mutumin da yake ɗan shekara hamsin ne a kowane lokaci a kowace rana baya tunanin cewa ma ba zai rasa sabgar da zai tafi ba wannan an ce diyar abokinka ce ta aihu yau ga diyar ƙananka ta aihu ga diyar kaza ga matar abokinku ga kaza ga kaza ga kaza ga mutuwa an yi kuma ko ina kuma ana so a ganka a can wani abokin naka ya zo ya gaya maka kana abokinka ya zo ya gaya maka ƙananka ya gaya ma wancan baban shi abokin babanku ne shi ma ya zo ya gaya maka abokin babanku ya yi kaza ya gaya maka kaga wannan duka dole ka tafi to amma kana yaro dan karami shekara ashirin shekara sha bakwai shekara sha takwas da zai gida ɗan ma'armi sai a ɗan ma'armi goma ungul kuɗi baka je babu wanda zai daje ka saboda ganin ka nan ba shi da mahimmanci wanda za ce dole sai ka shigo za a dama mun gane mu kula da kyau irin waɗannan abubuwan kada su ɗauki hankalinmu mu ce komi sai da mu za a yi wa ayyamal hadathati faktanimaha ranaki kwanaki na kuruciya karibace su ala innal hadathata la tadumu jama'a ku saurara ku ji haƙiƙa kuruciya ba ta dawwama duk wanda ka ganshi dattijo kalga yi tunanin cewa a dattijo ya samu kanshi tun da yake akwai lokaci da ya bi irin naka duk wanda ka ganshi dattijo to haka nan kai ma ka sa a kanka wataran kai ne dattijan na ƙasa da kai su ne za su tsaya a matsayinka na yanzu su ne za su zamanto a matsayinka na yanzu imma ɗiyanka imma jikokinka an gane ku wani yake cewa man fata hutta alimu waqta shababihi fa kabbir alaihi arba'an limamatihi dukkan wanda koyan ilimi ya kubce mishi bai samu ya koyi ilimi ba a lokacin da yana cikin samartaka yana cikin ƙuruciya kamar ya kabbara hudu kawai ta mutuwar shi fa kabbir alaihi arba'an limamatihi da shi da ilimi sai dai kuma a lahira inda ana yi amma dai a nan duniya da ya samu dai wanda zai koriya bakin shi kuda amma a ce mishi malami gangaram kafugoni setrotar an gane ku an ya makara sosai ya makara lokacin ƙuruciya yana da kwai mahimmanci sosai ga ɗalibin ilimi lokacin ƙuruciya ba ka da sharji da yawa a kanka lokacin ƙuruciya ba ka da takima da yawa a kanka lokacin ƙuruciya a lokacin ƙwaƙwalwarka tana da kyau ba waɗansu abubuwa wanda suka shige ta na gurɓace-gurɓace idan ka ce za ka cusa mata alkhairi to alkhairin zai shiga amma in ya zama to ka saba mata da sharrin shi kenan kuma za ta girma da shiga sharri cikinta idan ka girma kuma ka ce alkhairin za ka sa mata he ka sa ta watso shi he ka sa ta watso shi he ka sa ta watso shi sai da cat ka yi sau goma da cat kashi rabin kashi ɗaya zai shiga da ket shi ma a zana ta maimaita maka wani za ga ya kai shekara saba'in kalmar shahada ka jana la'ilaha ka yi ka yi da shi akan ya ce la'ilaha ba zai iya ba la'ilaha a haka gari za ka yi ba abu ne mai wahala to amma shi a ɓangarensa abu ne mai wahala to shi yasa mu kula da kyau lokacin ƙuruciya lokaci ne wanda ya kamata a ce mun tsaya mun ci moriyar wannan ƙuruciya ɗin ta hanyar yin aiki na alheri saboda ba yanda za a yi kamar yanda ƙuruciyar wane da wane da wane ba ta dawoma ba ko to haka nan kai ma ƙuruciyarka ba za ta dawoma ba wata ran za ka fita daga cikin ƙuruciya ɗin in baka shuka alkhairi ba a cikinta kuma za ka yi nadama na ga sai mu kwana nan ko ko ah to mu je mu gaba
ولا يجهل نفسه جهدا ولا يضعف النفس حتى ينقطع عن العمل بل يستعمل رفقا في ذلك والرفق أصل عظيم في جميع الأشياء
ya ce wala yujhidu nafsahu juhudan ɗalibin ilimi kada ya wahaltar da kai shi wahaltarwar da ta wuce gona da iri kada ya zamanto kuma ya ji mai ta'alim ya mishi hada akan sakaci da sauransu ya zamanto awa 24 duka kuma karatu zai rakai ka kira shi a salula ya ki dagawa ka mishi magana ya zo ka zo gida ya ce maka ehem da kowane lokaci kawai in ka ganshi kaga buna ya kare kawai a'udhu billahi da kowane lokaci shi kawai karatu yake da kowane lokaci in a titi ka ganshi zaka je na barka tilawar shi kada ya haka nan a'a wala yud'ifu nafsa kada ya raunanar da kanshi hatta yanqati'a anil amali har ma dai ya yanke daga ƙarshe daga yin aiki kada ya haka nan ƙoƙarin da za ka baza ɗin kada ka yi ƙoƙarin da zai huce gona da iri ƙoƙarin da ya fi ƙarfinka har ya zamanto daga ƙarshe yanzu duk waɗansu ayyukan ma na wajibi ka fasa yi su irin sallah a cikin jama'a maka ce limamin wannan na unguwarin wataran ya ka je ka yi minti biyu minti uku a tsaye a masallaci kan ya zo shi ce ka fasa sallah a cikin jami'i har da ƙarshe kuma ya ka zama hukaci eh shi yasa addini in ka ce za ka mishi da ƙarfi to shi ba sai ya bi ka ainihinka na'am in za ka kwashe shi din nan ko sai ka da karshe kuma sai ka koma wani irin wawawa kai kana da awar karatu ilimi kake karatu mai ta'alimi ne yasa ka haka shi kuma mai ta'alimi bai ce maka kai haka ba to shi yasa da karshe ya ce wala yujhidu nafsahu jahad juhudan ko wala yud'ifu an-nafsa hatta yanqati'a 'anil amal bal bari dai yasta'milu ar-rifqa fi dhalika ya dinga amfani da tausasawa cikin karatun da zai dinga yi ba yawan karatu ba shi bane fahimta ba waɗannan lokuta masu albarka idan ka yi lissafi ka rike su ya fi sama da ka cika lokaci da yawa akan waɗansu lokutan kana karatu tsakanin magarba da isha ya zama to lokaci ne na karatunka bayan isha'i zuwa karfe takwas ne zuwa karfe tara ne zuwa karfe goma ne lokacin karatu ne in ka kwanta ka yi rum kaga misali ka yi karatun awa biyu da rabi a farkon dare in ka yi rum ka tashi wajen karfe uku karfe goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku awa biyar za ka yi kana barci ka kwanta karfe goma ka tashi karfe uku karfe uku hudu biyar har da minti arba'in za ga cewa kusan awa biyu da rabi nan ma gare ka ga can farkon dare ka yi awa biyu da rabi ga nan ka yi awa biyu da rabi yanzu in ka tsara a kullum za ka raka karatun awa goma yanzu ka cinye awa biyar ɗin a cikin dare ɗin yanzu in kana so bayan asuba idan ka dawo in kai karatun awa biyu misali da ka dawo karfe shida ka je ka minti ashirin kai sallah ka dawo karfe shida ka kai karfe takwas kana yi kaga yanzu ka yi karatun awa bakwai yanzu a awa goma da ka sa yanzu daga karfe takwas zuwa magariba ba za ka rasa yadda za a yi ba ka samu awa uku ana mun gane da kyau komai yana buƙatar lokaci yana buƙatar tsari amma idan ka ce ba za ka tsara ba to sai ya zamanto ka ɓata lokacin naka da dama kuma ba tare da kayi karatun ba amma in ka kwashi kaza lokacin dare dai karfe biyu na dare in dai ba larura ba ce ba wani wanda zai fi daka a wannan lokaci karfe uku na dare in ba larura ba ce ba wanda zai ka ga mutum ya kawo maka ziyara karfe uku na dare karfe uku na dare ka ga mutum ya kawo maka ziyara to ba mutum Allah ba ne a kullum ya raka maka ziyarar dare karfe uku to kaga wannan lokaci in ka tsara shi a matsayin lokaci ne na muraja'anka kaga baka tunanin wannan lokaci wani zai zo ya kama ka wani harkagai lokaci ne wanda in ka tashi daga karfe uku zuwa sallar asubahi wannan za ka yi karatu kai nazari da sauransu amma kaga da rana in karfe goma kake karatu wani sai ya maka shigo wani ba zata cewa ne kawai ziyara da ka maka takanas ta kano to kuma bayan da ka iya za ku bata lokaci amma in ka shirya komin ka cikin dare yanzu abin da ya maka saura da rana bai huce awa uku bai huce awa biyu ba bai huce ba awa hudu sai ya zama to dan mutum ya zo shi ya kawo maka ziyarar ba da ta ka bata awa ɗaya lokacin da ya kamata kai karatun zaka iya cikiya gibin kafin dare din yayi mun gane da kyau to wannan ya kamata mu kula da shi da kyau warrifqu tafsasawa aslun azimun asali ne wanda yake mai girma fi jami'il ashiya'i a cikin dukkanin abubuwa gabaki daya komai idan ka ce za ka kwashe shi da ƙarfi ko to ba za ka cimma burinka ba hadisi ya tabbata cikin sunan na limamu tirmidhi na abu darda allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce man uɗiya hazzahu min ar-rifqi faqad uɗiya hazzahu min al-khair wa man hurima hazzahu min ar-rifqi faqad hurima hazzahu faqad hurima hazzahu min al-khair zala ce dukkan wanda aka ba shi rabansa na tafsasawa ya zamanto yana da kwai a sannu-sannu cikin al'amuran shi to an ba shi babban rabo na alkhairi amma duk wanda a cikin lamarin shi babu biya a sannu-sannu komai shi kawai da ƙarfi zai yi shi komai kawai garaje zai mishi to sai ya ga da ƙarshe ya haifar da nadama mun gane sannan kuma manzo Allah sallama ya ce arrifu la yakunu fi shay'in illa zanahu wala yunza'u minhu fi shay'in illa shanahu inda ka ce ba za ka ba a sannu sannu ba to daga ƙarshe za a ga cewa ta yi kunya shi yasa me yasa wannan ya dogon ta yayi dogon tashi wane yake ce mishi wannan dan kokowa din nan dai zaka isa ka zaka yana da bi sannu sannu amma ya kaga tashi usani lokacin garajen shi yake sa a kada shi ba amma shi saka isa ka baya garaje to garaje shine hau وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك